أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم قراتم من لتاف بغية المستفيد شرح منية المريد نسيدي محمد العربي السائه رضي الله تعالى عنه منا cikin المطلب السابع matsalabi na ƙarshe daga cikin sabu maɗali wanda yake bayani game da dangantakar wannan ɗariƙa da sunan ibrahimiyya hanifiya muna cikin alwajihul ashir fuska ta goma daga cikin fuskokin da yasa ake ambata wannan ɗariƙa da sunan ɗariƙa ibrahimiyya hanifiya ina za mu tashi نعم وهذا ومن كمال تعلقه بالله ko da aka ce wa haza min millati ibrahim alaihi salatu wassalam yana magana akan tafarki na addini annabi ibrahim alaihi salatu wassalam yace wa min kamali ta'alluqihi billahi yana daga cikar latayuwar annabi ibrahim alaihi salam billahi da Ubangijinsa Allah ta'ala, cikarla ta yi wasa da Allah, wato tsananin tawakkuli da dogaro ga Allah shi ne a ta'alluku billah. Yana daga cikar ratayuwarsa da Ubangiji wa tamami ikilasi wijhatihi ila maulahu da kuma cikar tsarkakewan fuskantarsa zuwa ga Ubangijinsa, wa tabarruƙuhi da kuɓutarsa mina ta'alluki bi masu wahu daga ratayuwa da abin da ya wanaici Allah. Ka gane yana daga cikin kamalan ratayuwar annabi Ibrahim ga Ubangiji da kuma tsarkin fuskantarsa ga Ubangiji da fara'a da yi wa duk wani abu wanda ba Ubangiji ba. Annahu cewa shi annabi Ibrahim alaihi salatu wa salam udurija fi almanjanik udurija fil manjanika an nannaɗe shi an ɗaɗɗaure shi a jikin majaujawa ta lamaruzu bi yurma bihi fil nari domin a jefa shi a cikin wuta kasan lokacin da lamaruzu ya umarni aka haɗa gumagumai ko aka zo za a jefa annabi ibrahim to wutar sai ta yi zafi wanda zai kama shi ya kai shi wutar shi ma ba zai zuwa kusa ba to aka ce to ya za a yi kusantar gurin ma ba zai taɓa yiwuwa ba shi kuma ba zai kai kansa shi kaɗai ya je ya faɗa wuta ba to ya za a yi a jefa shi sai iblis inan ne ya zo ya ce sai koya musu dabara ku kamo majajjawa ta yare ba ba da majajjawa ba ku nemi mota ku ɗaure shi a jiki sai ku jijjiga ku wuwulla sai ku jefa shi suke nan suka bi wannan shawara suka samo majajjawa ta yaƙi ita ce almanjanik aka ɗaure shi a jikinta liru ma bihi fil nar domin a jefa shi a cikin wuta da wannan majajjawa fa arada lahu aminu jibrilu alaihi salam sai mala'ika jibrilu alaihi salam sai ya bujuro wa annabi ibrahim a lokacin an gama ɗaure shi ba jira ake kawai a wujijjiga a jefa shi a wuta ba da ma'arada bayan annabi Ibrahim ya bujira an malakin riyahi ga mala'ikan iska da ya fara zuwa kafin Jibril Ka gane ya mala'ikan iska ne yake ya Ubangiji, kana gani ga bawanka nan Ibrahim za a jefa shi a wuta. Ka bani izini mana ya Allah, tunda ka hore min iska, na je na guguto da iska na je na kashe wannan wutar sai ubangiji ta masa to in dai wannan ne to ka je in ya yarda ka yi masa duk abin da yake mala'ikan iska ya zo ya same shi ya ce in kana so zan kashe wutar nan da iskar da Allah ya sakkare mu shi ne ya ce a ni ba na bukata ubangijin da ya kaddara wannan hali da nake ciki ya fi ka sanin halin da nake ciki wa malak kil amdar da kuma mala'ikan ruwan sama zai na almadar shi ma shine mala'ika a mika'ilu wanda aka wakilta shi da ruwan sama da arzikin bayi shi ma ya nemi izini wajen ubangiji Allah ya masa izini wajen annabi Ibrahim ya ce in kana so in taimaka ma yanzu zan sako ruwan sama ya kashe wutar ba a huta ya ce masa ni ba na neman taimako a wajen kowa sai a wajen Allah ba na buƙatar taimakonka to bayan nan ne mala'ika jibrilu shi ma yi shine ya gabatar da jibrilu saboda a kansa yake so ya yi bayani amma mala'ika jibrilu ya bujiro masa ne ba'ada ma a arada an malakin riyahi wa malakin amdari bayan annabi ibrahim ya ƙi karɓan gudunmawa ta mala'ikan iska da mala'ikan ruwan sama ka ƙala lahu sai jibril ya ce masa alaka haja alaka hajatu ya annabi ibrahim shin kana da bukata bi ma'ana kana da bukatar taimako ka ƙala lahu sai mala'ika jibril ya ce masa amma ilaika fala amma in a wajen ka ne ni ba na da bukatar taimako in kai ne mai taimakon kai za ka taimaka mu to ni ba ni da bukata ilaika zuwa gare ka amma ilaika ma'ana fala hajata li ilaika ba na da bukata a wajenka wa amma ilallahi fa bala amma an a wajen Allah ne to wannan majalla da wannan taimako na Allah فقال له الأمير جبريل عليه السلام sai mala'ika jibrilu alaihi salamu ya ce wa annabi ibrahim to ka salu to ka roƙe shi man tun da kana da bukata wajen Allah har kuma ka bari aka kama ka aka ɗaure ka kana gani kai shiru ka roƙe shi mana fa salu idan to ka roƙe shi mana in dai har kana da bukata wajen Allah fa qala alaihi salam duk da haka annabi ibrahim alaihi salam ya ce masa ilmuhu bi hali sanin da Ubangiji ya da halin da nake ciki, dugunihi yana wadatar da Ubangiji an su'ali ga balon roƙon nawa. Ka gane ai, ai ya san halin da nake ciki. Ilmuhu bi hali, dugunihi an su'ali. Saninsa game da halin da nake ciki, wannan ai ya wadatar Allah mawadaci ne ba sai na roƙe shi ba. Yugunihi an su'ali yana wadatar shi gaban addu'ar tawa. kaga addu'a ai ba laifi bane in ka shiga tsanani ka bar roƙon kowa ka roƙi Allah to shi ana a matsayin irin nasa da yaƙini irin nasa ya tsaya ya roƙi Allah ma ya kubutar da shi daga wannan wuta yana ga kamar yayi raki saboda haka tunda Allah ya sa halin da yake ciki da ni da masu neman jafa na autan duk bayinsa ne duk yana da iko da mu to malam yace fa min ajli kauni madari dilalati fi hadhihi tariqat al-muhammadiyya to a dalilin kasancewar makewayen dilala a cikin wannan tariqa ta muhammadiyya ala hadhihi halati sharifati saniya aw da irin wannan hali na annabi ibrahim madaukakin hali as-saniya mai haske to a dalilin wannan ne kalat ibrahimiyya hanifiyya ɗariƙar ta zama ana kiranta bayan muhammadiyya a hamadiyya akan ce wata ɗariƙa ibrahimiyya hanifiya ka gane ai saboda ana neman batun jari shi ma ya zama mai a kamalu ta'alluki billah kamar yadda ke a wasiyoyin shehu tijjani da rasa'il da aduba nasa yana gaya wa muridansa koyaushe su zama da cikakken ta'alluka wato ratayuwa da Ubangijinsu, kuma da annabi Ibrahim koyaushe yana ta'allaka ne da Ubangijinsa. Sannan sai ma da ya kawo wata hikaya, wanda ita ma tana nuni da dilala game da cewa lallai ahalin wani ɗariƙa wanda suka yi kai ƙololuwa a cikinta suna kamanceceniya da irin tawakkali na annabi Ibrahim. Ya ce, wa yuzkaru an ba da ali hazihi ɗariƙ. Ana ambatan wata hikaya daga wani shashin ma'abota wannan ɗariƙa ta mu ta tijaniya bayan wafatin shehu tijanima annahu ra'a fi ba'd waqa'ihi khabir alaihi salam shi wannan babu ahli hadhihi tariqa ɗaya daga cikin manyan bujiman wannan tariqa ra'a ya ga al-khadir alaihi salam sai sayyidina al-khadir alaihi salam fi ba'adi wa qayihi cikin shashin abubuwa mara daɗi da suka abu gare shi wa qayihu jamna na waqi'a ko waqi'a duk inda kaji an ce waqi'a to ba abu mai daɗi ba ko Qur'ani da aka ce idza waqa'atil waqi'a ai alqiyama ne dan saboda firgicin da yake cikin ta da tashi hankali ake aka kiyata da alwaqi'a idza yayin da alwaqi'atu mai afwa waqa'at ta auku kaga kowa yana tsoronta ko a hausa hausa ma sun alu wannan kalma za ka ce ai wani wata waƙiya ta faɗa mana to in ka ji waƙiya to ba kyau to riba kenan wannan ai yana cikin wata waƙiya to shi ma wannan ba'adu ahli hadhihi tariqin ya ga sayyidina al-khadir alaihi salamu cikin shashin wasu waƙi'o'i mara daɗi jarrabawa da ibtila'i na rayuwa da ya same shi wa qala lahu sai sayyidina al-khadir alayhi salam yace masa ana al-khadir ni ne halluru wa hal min haja shin kana da bukata da zan taimaka ma cikin wannan waƙiya da ta auka ma fa qala lahu sai shi wannan babu ahli hadhihi tariqin sai yace wa shi khadir inna Allah ta'ala a ganani an kawo an gairika min al'auliya tun da kai ba annabi ba ne ana taba ba ana cewa waliyi ne ko annabi ne bal an fi ƙarfafa ba cewa kai waliyi ne ko to hakika Allah ta'ala a ganani an ka ya wadatar da ni gabarinka bi ma'ana gabarin taimakon naka wa an gairika kai ba kai kaɗai ba ma Allah ya wadatar da ni gabarin taimakon waninka min al'auliya daga sauran waliyai ya wadata ni da ku bishaiki a dalilin shaihina wa wasilati tsanina ila rabbi zuwa ga ubangiji na sayyidi ahmad tijani radiyallahu anhu shine tsanina wasila da in shi in shi ya miƙo min hannu to wannan zan kama saboda na san shine wasila ta zuwa ga ubangiji na shine wasilati ila rabbi sayyidi ahmad tijani radiyallahu anhu kaga nan wannan yayi kama da irin wancan hali da mala'ika jibrilu da mala'ikan iska da mala'ikan ruwan sama suka bujiro wa annabi ibrahim da shi kuma ya ki karɓar gudunmawarsa saboda kamalu ta'alluki billah sai ma ya ce fala shaika fala shakka shi sai yi muhammadu arabi as-sa'idi yace babu kokonto anna masharaba sahibi hadha al-hali ba kokonto haƙiƙa mashrabi ko mashayar ma aboci irin wannan hali mashrabun ibrahimiyun wannan mashrabi ne abin danganta ga annabi ibrahim ya yi kama da mashaya ɗaya suka shawo shi da annabi ibrahim wa fihi ma'a zalika imtihanun kabiru duk da wannan ma'a zalika duk da wannan maganganu da kaji ya faɗa ya gaya halluru akwai imtihanun jarrabawa ta rayuwa da bala'i kabirun mai girma fihi a tare da shi ka gane ai liman wa qalahu zalika ga wancan mutum da wannan waƙiya ta afku gare shi kama la ya kafa kamar yadda labarin baya koyuwa a cikin zancen da kaji an yi akwai waƙa'i da ta afku gare shi ko amma duk da wannan imtihani da yake ciki bai karbi gudunmawa a wajen halluru ba saboda in yi haka kamar ya nemi madadi ne a wajen wani waliyi wanda ba ahali ɗariƙar ba wanda ɗariƙa sa ta hana shi neman madadi a wajen wani wani wali wanda ba fatin jami to sai malam sai yi muhammadu arabi a sa ya ce wa wara'a hazi hilwuju bayan waɗannan fuskoki goma da muka kawo yanzu ba muna cikin alwajibul ashiru ba ne kuma ita ce fuska ta ƙarshe da take bayanin dangantuwar wannan ɗariƙa da sunan ibrahimiyya hanifiya ya ce bayan waɗannan fuskoki guda goma da muka allaci zakarna ha wanda muka ambata ta ne hadhihi nisbatul jalilatul qadri ga wannan nisba ko dangantakar suna madaukakiyar daraja wal idafati samiyatul fakhri da kuma rabawa da aka yi wa annabi Ibrahim da sunan wannan dariqa rabawa as-samiya madaukakiyar al-fakhri al-fahri to to bayan waɗannan wara'a hadhihi ruju da waɗannan fuskoki goma ma la ya sa'una al'ana sharhuhu akwai abin da sharhinsa ba zai yalwata gare mu ba al'ana a yanzu wasu fa'ahu da cika shi mu kawo bayaninsa cikakke ba za mu samu dama ba al'ana a yanzu saboda me wala yumkinu na fi hadhihi al-udalati basduhu basduhu shimfida wannan wara a hadhihi al-wujuh din abubuwan da suke biyowa bayan wannan fuskoki goma la yumkinu na ba zai yiwu gare mu ba mu shimfida zance fi hadhihi al-udala cikin wannan takaitaccen littafi wala yasamu nasu takaitacce ne wasu kisa'uhu da kuma kaiwa matukar shimfiɗa zance da zai biyo bayan wannan fuskoki guda goma ba zai yiwu gare mu ba ala Allah halar taƙaidi abu ta cewa wannan littafi shi ne taƙaidi a nan laisa mawdu'a lizalika ba an ajiye shi ne domin wannan ba wannan ma fuskoki goma dalilai ne don mu yi bayani ya sa muka kawo su amma wannan taƙaidi littafi da muka kawo laisa mawdu'an lizalika ba gurbi ne da za a shimfiɗa wannan zance ba kama anna muqayyidahu laysa ahlan kaman yanda kuma mai dabai da wannan zantuttuka na mulatul murid yana nufin shi kansa ne ubaitul mustafid sayyidi muhammad al-arabi as-sa'i shine muqayyiduhu kama anna muqayyiduhu mai yin wannan littafi na buguya lasta ahlan bai zamanto mazuwa ba bi kaudi hati kalmasaliki ga kutsawa wancananka mashiga wannan tawazu ne irin zaman abin da zai biyo bayan wannan fuskoki goma da muka kawo to ni da nake yin wannan littafi shine muqayyidu hudud ban zaman to mazuwa ba da zan iya kutsawa cikin wannan mashiga da zan ce zan yi bayanin abin da ya biyo bayan waɗannan fuskoki guda goma ka gane ai baka zama mazuwa ba har ka kawo mana wannan abubuwa matsalabi guda bakwai aka kawo na fuskoki goma a wannan matsalabi na bakwai din wannan tawazu da irin na malam shi yasa bai ba kawo sunansa ba bai ce kama annani laisa ahlan ba a sai ce kama anna muqayyidahu kamar yadda shi mai dabaibai wannan zance mai wallafa wannan littafi laisa ahlan li khawdi hati kal masaliki bai zamanto mazuwa ba ko wanda ya cancanci ya kutsa wannan mashiga wale kun haza aiki ma kasar na ida'u wannan abin da muka kawo na matsalabi guda bakwai to ya zamanto shi ne ƙarshen abin da muka yi nufin ajiye shi fi hazihin muqaddima a cikin wannan muqaddima ta sharhin munyatul muridi ka gane wai fa duk muqaddima ce wannan tun daga al-mutlaqul awwal al-mutlaqul thani al-mutlaqul thalith al-mutlaqul rabi'u المطلب الخامس المطلب السادس المطلب السابع da yanzu muka ka karshe duka wannan muqaddima ne bai shiga sharhi ba tukunna wala kun haza akiru ma qasadna ida a fi hadhihi muqaddima wa aradna ira da da abinda muka yi nufin gangalo da shi fi madali da cikin abinda ake nema a wannan matsalabi na bakwai almuhimma wanda yake mai muhimmanci to wani na shari'a fi ma na hannu da sanadihi min alkalami to yanzu za mu fara cikin abin da mudin a dalilinsa ne muke yin wannan littafi ala hadhihi almanzuma ko min alkalami na yin zance ala hadhihi almanzumati almubaraka abu sa wannan waka ta munatul murid almubaraka mai albarka za mu shige za mu fara sharhin munatul muridi bi husni aunillahi ta'ala da albarkar kyakkyawan taimakon Allah ta'ala wa taufiqihil jamil da kuma datarwansa kyakkyawa wa huwa shi Allah subhanahu sarki ya tabbata gare shi hasbuna shine mai isar mana dukkan komai wa ni'mal wakilu madalla da abun dogara Allah to fa naqulu muna cewa qalan nazimu shi za mu tashi qalan nazim Allah kai mu gobe shi za mu shiga asalin maganar lemunetul muridin a fara masa sharhi akan maganganunsa yanzu gobe iya sharhin bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama taslima shi za mu fara sharhin bismillah da salatin manzon Allah shine zai tafi har wannan shafin ya kare har wancan ya kare ka gane ai an tafi shafuka masu yawa fa duk a sharhin bismillah da salatin manzon Allah kafin ma a shiga bai dukan muletul muridin tukunna alhamdulillah